ودروس وعبر واللفر العلامة بروفيسور محمد ثاني عمر موسى رجل مكانه حفظه الله تعالى ورعاه wannan littafi littafi ne da ke karantar da mu sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ka ce sira shine tarjamatu shakhsin tarjamar da za a yi da wani mutum tarihinsa gwagwarmayarsa abin da ya har zuwa ƙarshen rayuwarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka sani bawan Allah ne kuma manzon Allah ne don haka yana da wasu khasa'is abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da su ya keɓance shi da su waɗanda waɗannan abubuwa suna da girma da jalala da azama a ainihin wato ɓangaren shi Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yawan salatai da aminci baki ɗaya wannan shi ne darasinmu na takwas za mu tashi inda malam ke ba mu labari dangane da abin da ya shafi rasuwar mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi maraya shi ya sa ma lokacin da ya zo ina ba shafin iri ɗaya ba ne shafi yana ashirin da hudu inda aka ce wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi abdul muttalib iyyahu Na'am? Na ku ashirin da biyu ko? Kila shi ma ashirin da biyu, na ga yana shi ma sabo ne. An gane wannan jama'a? So, bayan ya gama zama a Banu Sa'ad, abin da ya faru da shi ya faru da shi yana ƙaramin yaro. Aka sami wannan kisa ta tsaga ƙirjinsa da mala'ika ya zo ya kwantar da shi ya masa sojiri. An gane? Ya yanka ƙirjinsa, ya zaro zuciyarsa ya ainihin wato zare wannan tsokar da ke jawo mutum sha'awa da abubuwa iri-iri sannan kuma aka wanke wannan zuciyar tashi aka tace ta sannan aka maida ta asalin gurbinta inda take an gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya datar da to bayan halimatu sa'adiyya sun haɗu da shi ya dawo daga wannan wuri an ga ya ci gaba da rayuwa me zai faru sai ta ji tsoro ta ce kai gaskiya bar ta mai da shi gida wajen iyayensa don wannan yaro akwai wani al'amari mai girma a tare da shi Allah ya ƙara mata yadda to wannan baiwan Allah Halimatu Sa'diyya ta mai da ainihin wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaban mahaifiyarsa bayan da ya taso yana kusan ɗin shekara shida. Malam ya ce, Wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi Abdul Muttalib iyahu. Rasuwar mahaifiyarsa da kuma raino ɗaukan nauyi da kakansa Abdul Muttalib ya ci gaba da yi nasa. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء تارد ما هي في الساعة إتشي آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم دكما كاكنسا عبد المطلب لن هاشم في كلاءة الله وحفظه شتين رينم الله da tsaronsa da kulawansa suka ci gaba da kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane wannan ko yumbituhu Allah nabatan hasanan Allah yana ta haɓaka girman jiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tashi wanda yake mai kyau lima yuridu bihi min karamatihi saboda abin da Allah yake nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na karamomi. Falamma balaga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sitta sinin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara shida na rayuwarsa kharajat ummuhu min makkah ila yathriba mahaifiyarsa sai ta fita daga garin makka zuwa ainihin garin madina dan a lokacin ana ce mata yathriba li ziyarat li ziyarat qabri zawjiha walid rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam don ta je ta ziyarci kabarin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya rasu ne a Madina an gane wannan kaji wani ikon Allah sun tafi wajen kasuwanci a hanyar su ta dawowa rashin lafiya ya same shi don haka a nan hanya ya rasu aka birne shi to ta san inda aka birne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ta je da shi wannan wurin don ta nuna masa mai kabarin babansa an gane wannan sai ta je don ta ziyarci kabarin mijinta shi ne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne Abdullahi ibn Abdul Muttalib shine Abdullahi dan Abdul Muttalib wa ma'aha waladuha al-yatim tare da ita akwai wannan yaro nata maka wannan yaro nata maraya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabi Muhammad salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi wa khadimatuha ummu ayman da kuma mai mata hidima baiwarta ita ce nan ummu aiman mai mata baiwa kaman ka ce yarinyarta mai mata dan aikace aikace mai mata boyi boyi an gane wannan fa makathat shahran da ta tafi garin Madina sai ta zauna a cikin tsawon wata guda an gane amma mutanen garin Madina kawannin manzon Allah ne kun gane karatun saboda ita Amina bintu Wahabin tana da ainihin wato dangi a garin ina a garin Madina da dukan su Larabawa ne don haka da ta je ta zo na tsauka san ba za ka je ka ce ka je ziyaran kabari kuma kai wata guda ba ko me zai kai ka sai dai daga can ta wuce me ta wuce ziyara a garin Madina so ta zauna tsawon wannan lokaci tsawon wata guda a garin Madina ثم رجعت سنة تداوى وبينما هي في طريقها أصابها مرض تنا كان هنير داوى سيرش اللافية يتامتا واشتد عليها في أوائل الطريق وأن رش اللافية الناتة يا يوم تتأنني أفرق فرقا كام هنير دسكيدة غير مدينة زوا غير مكة دي وان يجي 100 كيلومتر لو نيكم ana kimanta kusan kilomita nawa ne ɗari biyar ko kusan haka daga makka zuwa madina malam sahabbai fa kaga wani nisan a ƙafa suka tafi a ƙafa suka tafi don su tsayar da addinin su don su yi wannan addini hidima amma kawai wani yana nan wani ƙazami kawai yana zaune yana ɗan cin cincin ɗinsa a bakin hanya sai ambaci sahabban za sai ce la'anatullahi alaihi kuma ya kyale shi haka da zo ne ke ta min ta'arrubi cewa da'awar da ake yi ba ma dan Allah ake ba kuma ma ana yawan suka ba ma wanda aka rena wayo kamar yan shi'a shi'a wani shi renin wayo ne inda mun sai littafin lillahi kuma littarikh mun karanta mun san me aqidan shi'a da wani bangare na irin makinci da suke kukullawa shi wannan laifi ne a wurin saboda shi ma dan shi'a ne mai farin kaya eh akwai masu bakin kaya akwai masu farin kaya shi'a masu bakin kaya su ne yan zakzaki su kuma shi'a masu farin kaya su ne yan abdul jabbar na fata an gane to shi dan can ne saboda da safe na yi magana akan Abdul Jabbar cewa abubuwan da ya dinga yi na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncinsa da zagin sahabbai wa ina kai zagi kaga shi bai bibiyo makaranta kai shi ma san bai ma ya tantance abin da yake zagi ne da abin da yake ba zagi ba to wanda bai san wannan bai shi zaka tsaya kana tattauna ta addini da shi mutumin da ko tsarki bai iya ba Allah ka tsare mana imani don haka kun ji wannan rashin lafiyar nata sai ya mata tsanani hatta tuwfiyat bil abwa har sai da ta rasu a wani wuri da ake ce ma al abwa qaryatun baina makkata wal madina wani gari ne tsakanin ina tsakanin makka da madina wasu malamai suna cewa daga cikin wasiyyar da mahaifiyarsa ta yi masa lokacin da za ta rasu ta ce masa kawai kun rajulan shikin ka zama mutum e ba mutum mutumi ba an gane wannan kai e ma'ana ka zama mutum sosai ka zama jarimi ka zama tsayayye kaga wannan wasiyya ce mai kyau Allahu a'lam bi sihhatiha ban bi hanyar ingancinta ba an gane wannan wa u'ida ila jaddihi abdul muttalib sai aka dawo da shi kaga kin ta rasu a hanya shi kam zai iya dawowa garin makka ba zai iya ba sai aka dawo da shi garin makka zuwa wajen kakansa abdul muttalib wa ashfaqa alayhi shi shi zaka dauke shi kai shi wani gari ko ba a yi Allah ya mana jikoki wato bayan ƴaƴa sun gama girma sai kuma mutum ya je yana son jikoki ƙananan yara ɗabi'a ce ta dan adam an gane wannan Allah ya sa mu dace wa sara yu'athiruhu alaihim jami'an sai ya fara fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan dukkanin ƴaƴansa da haifa ya zama ya fi ji da shi ya fi kulawa da shi saboda shi yanzu gashi maraya ne yana da rauni an gani sai dai bahaushe ya ce babu maraya sai rago ko eh har wani malami ya ce laysa al-yatimu alladhi qad mata walidu inna al-yatima yatimu al-ilmi wal adadi ba maraya bane wanda iyayensa suka mutu suka bar shi maraya na gaskiya shine wanda yake da maraici na ilimi da kuma mai ladabi da gogewa na sunan rayuwa a wani ƙaunin wani kuma mai hikiman yana cewa laisa yatimu man intaha abawahu min hammi alhayati wa khallafahu dhalila inna alyatima huwa alladhi talaqqa lahu umman takhallat aw aban mashghula shi baraya ba shine wanda iyayen suka mutu suka bar shi yana karami ba abin tausayawa yana ƙasƙantacce bai da ƙarfi yana mai rauni a shi asalin maraya shine wa shine wanda ya haɗu da uwan da ta yi watsi da shi ko uban da ya shagalta wajen neman duniya ba ruwansu da shi to wannan ko da iyayensa a raye sai ya tashi maraya na fata mun gane wannan ƙwarai da gaske Allah ka tsare mu وفاة جده عبد المطلب وكفالة عمه أبي طالب إياه رسولك كنس عبد المطلب da kuma ɗaukan nauyin rainansa da kulawa da shi da baffansa shi ne abu talib ya yi naka abu talib wani ga abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an gane wannan kuma shi ne babba a wancan lokacin sauran ‘yan uwan duka kusa ce sarrasu saura shiwa daga abu talib sai abbas an gane wannan yawwa sai abbas don haka sai ya zama cewa shi ya ɗauki ɗawainiyar kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan rasuwar mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma kakansa kaga ya hannu nawa kenan daga shan nono da raino a banu sa'ad na biyu fa ƙarƙashin uwa mahaifiyarsa ta yi ƙoƙarin kulawa da shi a matsayin ta uwa ƙaifin hankali ba to gaskiya yana da matsala an gane wannan yana da mene yana da matsala saboda su dattawa idan ka zauna da su in dai dattawan kwarai ne kullum a cikin faɗa suke ba wai faɗa na a tashi hankali ka ba a'a yi kaza bar kaza kaga kaza ka kai da kaza ka dinga yin kaza ka ji ko ana gaya ma abin kana ganin kaman wasa to da haka ne ake wa yukhasimu man ko wa yukhasimu min adh-dhulli wal istid'af kuma yana gaskatawa ga wanda ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin rigima da dukkanin wanda yake ƙoƙarin ƙasƙantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal istid'afu alladhi yu'ani minhu al-mustad'afuna fil ard da irin raunin da waɗanda suke fama da rauni a bayan ƙasa suke fama da shi mana bai yadda an wulaƙanta manzon Allah ba bai yadda an ci zarafin manzon Allah ba an gane wannan ya ba shi kulawa kulawa ta musamman yadda duk yadda ake yi ɗa ya samu gata irin gatan da uba yake iya bai wa ɗa sai da abu talib ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an gane wannan wa minhumul aita subhanallah ina muke ne kun gani ba ku ba ku abin ina ba ko wa yusadiq wa yukhasimu min ajrihi yana kuma gaskatawa yana gaskata wanda ya magana game da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana yin taso wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maraya idanun bi maqdami munqidh ad-du'afa'i wal yatama min adh-dhull wal istib'af wannan wata alama ce da ke nuna gabatowan zartar da kulawa da tsamar da dukkanin wasu masu rauni a bayan ƙasa, musamman ma marayu. Marayu, minar zulli daga ƙasƙanci, walisti da kuma raunatawa, an gane? الذي يعاني منه المستضعفون في الأرض إر رون وندا رون أنغاني يوم sannan Allah ta'ala ya yi bayanin sakamakon abin da zai wa mai jin kuɗi maraya cinye haƙƙinsa a ra'aitar da zai yi kazzibu biddini suke fazalika allazi yad'u al-yatim shi ne wanda ke hankaɗe maraya da kan haƙƙin sai ci ba ya da'ul yatim ba ya du'u shi ne ka hankaɗe mutum ka ta saƙiyarsa ka ingije shi an gane wannan nan yawwa ka tun kuɗe shi da ƙarfin tsiya ka kwace haƙƙinsa kuma Allah ta yi cewa wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya أحسن حتى يبلغ أشده تاجي سنة الله تعالى كل أمس ولا تأخذوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا الله كما يقال شوى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ka kiyashe mu ma dai maraya dan gatan Allah dan gatan Allah ne eh wa minhum al-aitam alladhina yudhi'uhum awliya'uhum daga cikin su akwai marayu waɗanda majibin lamarin suke tozartar da rayuwarsu likai la yansha'u nash'atan yu'rafuna ko ya'rifuna biha huquqahum saboda kada su yi tasowa mai kyau irin taso wanda za su iya sanin haƙoƙinsu a wurin waɗanda aka danka su a wurinsu. Da yanzu in ɗan uwanka ya rasu, ‘ya'yansa wanda bai da zumunci, me ke faruwa? In ka ji ana cewa to zan ɗauki wani, zan ɗauki wani da wani, to ya ga akwai dukiya ce da za a bashi in ba ka ba sai a ce to yanzu wa to yanzu wa za ka ɗauka a ciki sai fara wu sai na yi shawara amma ka ce to ga wani maraya amma za a danka maka da shi da dukiyarsa ka rika ɗan juyawa kana samun abin da ake ɗan bashi ana mar hidima ana biya muku kuɗin bugan sai ce to to ba damuwa ba damuwa eh zan ɗauke shi in ma da za a ƙara min da wani ma duk zan iya kulawa da su ka ganin ya ji mene Allah ka tsare oh oh to kun ji asaniya sai ta biyu inna nash'ata inna nash'atahu min ghairi abawaini tasowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da iyaye biyu ba wa min ghairi jaddin haka nan babu kaka تقطع السبيل أمام الموقنين الذين ربما اتهموا بأنه إنما رضع لبان دعوته ورسالته بتوجيه وإرشاد من أبيه وجده فوانا زي ينكي وانا دامر دا ما سقو قرن كاو برنا أتكين الديني سكيد إتا تندا ذات إيه تهمس تلتشيوه ai an shayar da shi nonon da a ne da wannan saƙon nasa da fuskantarwa da nusarwa da ainihin shiryarwa na mahaifinsa da kakansa. Shaf, ai dama kakansa mun sani ya gaji kaza da kaza, ai su suka koya mar wannan tatsuniyoyin. To ba uban sannan ba wani ba kakan. Ai dama maza su aka sani tarbiyya ne. kulawa da ‘ya'ya da nuna musu abin da ya kamata, ɗaura sakan sana'a, sanya su a makaranta, ita mace kawai ta mai kulawa ce da waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Jama'a mun gani? Allah ka shirya da mu. To sai ci gaba da cewa, kaga wannan zai rusa wannan da'awar tasu. An gane wannan? سيشي لكي يصل بذلك إلى جاه الدنيا وحطامها باصطناع النبوة ما تدر جن ذات توكا شيوا يا يا أنفاني دا ونن دامن ني توجن هكمهم ما هيفنسا دنكا كنسا وجنيبا وتدرجا دا توكاكا دا كما أزنتانا أبن دنيا تهنير كركرا أنب تشيني باصطناع النبوة تهنير كركرا annabta din yace shi annabi ne alhali ƙarya ne an gane to da yana da uba da yana da kaka to da ɗaya daga cikin guda biyun nan an sa haka yasa galibi iyayen annabawa da manzanni wasu daga cikin su zaka tada ba musulmi bane an gane eh amma Allah ya tsoro da shi idan ya faru wani abu sabo wanda ba a san shi ba a san iyayen shi da shi ma kun gane karatun ai kwarai saboda haka ba kowane annabi bane zaka ji an hikaito maka ma labarin mahaifinsa in banda annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ba mu labarin shi ma kaga mahaifinsa wane ne waye azara kafiri ya dan wuta mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam manzon Allah ya nuna cewa tabbas ranar alkiyama za a zo da mahaifinsa a surar wata irin kura za kuma a jefa shi a cikin wata jahannama saboda me bai yi imani da Allah da za a tambaye ku shin wannan kasancewar mahaifin annabi Ibrahim ba musulmi ba shin wannan ya cutar da darajar annabi Ibrahim ban ji ba akwai wani musulmi da ke jin cewa kai ai tawaya ne ta yaya za a yi a ce mahaifinsa abihi Allah ya ce ba ammihi ba khalinsa ba mahaifinsa haka Qur'an ya ce wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi da fata an gane eh iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a saboda haka mu abin da muke cewa duk abin da shari'a ta tabbatar da shi ta hanyar inganci cewa wani ga asalinsa ga yadda yake mu ma sai mu tabbatar masa da wannan da Allah ya so da Allah ya ga dama ya nuna wannan ɗaukar daraja ce da bai kaddara faruwar wancan din ba mun gane wannan yawwa to amma dan mutum mahaifinsa kafiri ne shi musulmi yanzu mahaifin na Umar ya rasu yana kafiri shi kuma Umar fa shi kuma Umar fa yaya amirul mu'minin an gane wannan ai baban zai musulunta ba shi al-khattab saboda haka kaga shin rashin musuluncin mahaifinsa ya cutar da shi wani abu mahaifin sayyidina abubakar radiyallahu an bai musulunta ba sai lokacin da aka zo fatahu makka bayan fatahu makka sannan mahaifin shi yana garin makka yaƙin hijira yaƙi musulunta sai bayan lokacin ya zo aka zo da shi ya musulunta kan shi duk ya yi furfura mahaifin sai na abubakar an gane wannan sannan shi kansa abu talib da Allah ta'ala ya kaddara masa wannan batar kuma Allah ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa bai isa ya iya shiryar da wanda yake kauna yake so ba shi Allah shi ke shiryar da wanda ya so abinda zai baka mamaki abinda zai baka mamaki game da malaman sufaye shine kaga anan Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kuma Allah ya maimaita wannan a suratul baqara cewa laysa alayka hudahum ba a hannunka shiriyar al'umma take ba walakin Allah yahdi man yasha sai da shi Allah yana shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin ko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum har zuwa ƙarshen ayar as-suratu fussilat as-suratu shura karshenta sai Allah ya ce wa annabi Muhammad wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muka yi maka wahayin wannan ruhan wani irin kaman ka ce rayuwa ce daga gare mu wannan littafin alqur'ani da Allah ya baka sai ce ma kunta tadri mal kitab wal iman a da farko da wa wajadaka dhallan fahada ya same ka babu shirya a tare da kai sai ya shiryar da kai Allah ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman baka kasance kana sanin menene littafin alqur'ani ko menene imani ba kamar da kai muqabala tsakanin wa mai dubin isa da tajul izzi akan cewa awwalu ma khalaqa Allahu nura Muhammadin abin dan a nuna maka wai shi bai taɓa zama a lokacin da babu shirya tare da shi ba mashi to anan gashi Allah da kansa ne ya faɗa wa wajadaka dallan fahada yanzu wannan magana in ka faɗa a wani jahilin to shi a wurin shi toye darajar manzon Allah kan kuma Qur'ani ne ya faɗa mun same ka babu shirya tare da kai sai muka shiryar da kai in jiwa to yanzu naka za mu gaskata mu karyata Allah ka kusan ba za ka ba wannan to Allah sai ya ce masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lallai kai annabi Muhammad kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici to sai malaman sunna suka ce hidaya kala biyu ce ko akwai ne akwai hidayatu irshadin wa tazkirin wa nushin duk abin da malami suka faɗa sannan kuma akwai me hidayatu tawfiq li qabul al haqq hidayatu tawfiq li qabul madha al haqq shari'a farko shari'a ce ta mene wa'azi tunatarwa nusarwa wanda Allah ya wajabta wa annabi Muhammad qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir shi da kansa Allah ya gaya annabi Muhammad cewa ko ba ka yace mishi ba me Allah ya ce masa a ƙarshen suratul Yunus na'am ina ramma na'am a'a ba wannan ba ƙarshen suratul Yunus bayan labarin mutanen Annabi Yusuf alaihi salam Allah sai ya ce manzon Allah walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so da dukkanin mutanen da ke duniyan nan sai su musulunta gaba ɗayansu sai su imani Allah sai ya ce manzon Allah afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin yanzu kai za ka iya takurawa mutane har sai sun yi imani Allah ce a'a wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillahi kaji duk wa'azi duk fadakarwa babu wata rai da ta isa ta yi imani sai da izinin wane sai da izinin Allah yace wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qiluna Allah yana son ya datti a tare da waɗanda ba su da hankali To kaga anan Allah yana rashin Annabi Muhammad. To kai hakuri in ma kai ta wa'azi wasu ba su imani ba. A wannan ne aka samu ɗaya daga cikin baffanninsa wan mahaifinsa shine Abu Lahabi Qur'ani yace dan wuta ne. Tsaki ya juya tafi abinsa. Allah ya tabbata da Abi Lahabin wa tabba. To abin da zai baka mamaki shine a cikin tafsirin Al-Sheikh Ibrahim Iyas littafin tafsir ya zo tafsir da yau tafsirin wannan ayan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim saboda yayi kifadi su suna ganin a ce manzon Allah ya kasa shiryar da wani in ya masa wa'azi to kamar ta waya ce ga manzon Allah kaga wannan kuma cin gyaran Allah ne to da aka zo fassarar wannan aya sai ce to ai Muhammadin ma da Allah ya ko Muhammadi ne guda biyu Muhammadin farko shine wanda Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta shi wannan bai da wata shari'a a hannunsa shi kuma wannan ɗayan Muhammad din shine wanda Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ka je ka karanta wannan a tafsirin sa yana nan karkashin tafsirin wannan ayan karshen suratul shura muna karantawa akwai littafai da yawa muna karantawa kila wani wanda yake nan din ma shi bai taɓa makaranta tafsirin shehin ba eh ai bincike na ilimi mun gane wannan to shi yasa yake da kyau idan mutum ba shi da ilimi to ya riga ya gama shiga ruwa abu ɗan ƙyas sai ya ɗauke shi ya rubuta shi kuma abin da malamai suke kallon shi ba komai ba sai ta da jijiyar wuya a kai wanda ko bai kai a haka mun gane wannan yanzu wannan jawabin laifi ne a wajen wasu su bai musu daɗi ba to ko dole a fahimtar da mutane gaskiya ka gani ayin ƙur'ani ne tunda rannin wannan ƙalaƙa to yana wasu raddi tunda sun ce a yi musu raddi su ma ba sa tare da ɗan ƙalaƙa wani abin tama ɗan ƙalaƙa ta nan zafi shi ne yazo yana masa raddi yake cewa to ai kuma din ai da mu da kuɗin duk ɗaya ne tunda kuma din ko hadisai sun zo sai ku ƙaryata wasu ku gaskata wasu wa yaqulu nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila so shari'a musulunci malam dole ka miƙa wuya gaba ɗaya shine wa yusallimu tasliman أنني إيمانك أك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ka shirya da mu. Laka jama'a kun yana da kyau kware da gaske mu dinga zama wurin karatu mu dinga karkaɗe kunnuwan muna sauraron irin waɗannan abu yanzu mu ne social media kawai zaka je ka yi tsinta wata magana kai ma ka zama kamar shubha a gare ka kai maka tambayoyi yanzu wannan abin da aka yi yanzu daidai ne yanzu ya za a yi kaza dan git dan gito maka za a yi shi a kawo maka cikakken bayani ko ka zauna ka saurara shi yasa wanda ya ji bayanan malamin mu jiya Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu, hafizahullahu ta'ala, to ya riga ya wanke komai, ya wanke komai wancan hadisin da ake ta magana ce duk hadisi ne masu rauni kuma gabanin wannan lokacin malamai sun ta faɗin wannan maganan ma da mallamin ɗin ya faɗa ga littafai nan barkatai ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba biyar ba ba shida ba bakwai ba ma wani mai sani ba sai je kun baki Allah ka tsare mana imani mu na
ko kayi akan abin da muka aiko shi da wata wace da za su fasa wa'ina sai ba kuma daraja kwarai da gaske da za su fasa su da lokaci kuma wannan kadai ya isa ka gane sharrin bid'a ka fahimta in dai Allah zai cewa annabi Muhammad walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da zai kirkiri wasu zantuka gare ya jingina su gare mu wanda ba mu aiko shi da su ba Allah ce la akhadna minhu bil yamin da mun damke shi da hannun dama thumma laqata'na minhu al watin ga wannan alqur'anin a karan kaina ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayin sa zuwa gare ni yace inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim ina jin tsoron in na sabawa ubangiji na na ƙara wani abu ko na rage to ina jin tsoron wata azabin wani ne wanda yake mai girma to qul law sha Allah ma talawtuhu alaikum inda Allah ya so da ban dinga karanta muku wannan alqur'anin ba wala adrakum bih da ban dinga karantar da ku shi ba faqad labistu fikum umran min qablihi kuma na rayu tsawon rayuwa shekaru masu yawa a cikin ku gabanin haka afala taqilun shin ba za ku hankalta ba sai Allah ce fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi ba wanda yafi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah irin abin da muke fama da shi kenan a yau wai saboda son zuciyarsa zai ƙaryata Allah kuma a masa biyayya a kai ya ta muzure mana akwai ba dama a ce ƙarya ne a kai makasin ba ta tabbai dole a maka inkari imam malik ma ya faɗa ko ma minna illa raddun aw mardudun alai ko mardudun alai ba wanda a cikin mufaci ya taɓa yin raddi an taɓa masa raddi shikenan Allah ka Allah ka tsare mana imanin mu to jama'a kun ji don haka wannan ta sa Allah ta'ala sai ya kaddara manzon Allah maraya ne so ba wani wanda ba wani uba babu wani kaka wanda za a ce a wurin sa ya koyi waɗannan hikimomin tun yana yaro tun yana kaza aka koya maka kaza kamar yadda su kafirai suka dinga cewa wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu suka ce kai waɗanda suka kafirta suka ce wannan abin da manzon Allah ya zo da shi ba komai bane face ƙarya ne wanda ya ƙirƙire shi wa a'anahu alaihi qaumun akharu wasu mutane ne masu taimaka masa wajen rubutawa me Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura tace kai waɗanda sun zo da zalunci da kuma ƙarya wa qalu asatirul awwalina iktatabaha eh kace ta ne farko ne kawai waɗanda aka rubuto masa su ya nemi a rubuto masa su ba katabaha ba shi iktatabaha ya nemi a rubuta masa su fahiya tumla alaihi bukratan wa asila shifta su ake masa safiya da maraice Allah ya ƙaryata su ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh Allah ya ce a'a ka ce da su wanda ya sokar da wannan shine wanda ya san sirrin komai a sama da ƙasa innahu kana ghafuran rahima mai gafara ne shi mai jin kai an gane wannan jama'a wala siyama anna usratahu kanat بمكانة مرموقة في قومه ما لك مسمى ما سوء دنج من ظن الله صلى الله عليه وسلم sun kasance suna da wani irin matsayi mai daraja mai girma a cikin mutanensa shine marmuqa suna da wani daraja da wani mukami mai gwabi a a cikin mutanensu ثالثا سينا أكو وثالثا وفي يتمه ما يكون تسلية وجبرا لخواطر اليتامى أشكن مريك منظم الله صلى الله عليه وسلم ليي wannan akwai kwantar da hankali da rarrashi ga zukatan marayu fi kulli zamanin wa makani a kowane zamani da kowane wuri fa idza arafu أن نبي هذه الأمة إنما نشأ يتيما أدركوا أن اليتم ليس نقمة ولا مذلة idan suka gane cewa annabin wannan al'umman da Allah ya fi ƙauna ya fi so ya fi kowa ɗaukakan ɗabi'a sai na hudu anna fi dhalika daf'an li azimati al-yatimi an yas'a li talabi ma'ali al-umur a cikin wannan akwai zaburawa ga ainihin wato azama mun san azama a hausa ko me azama yawwa yunkuri da ƙoƙari da ya kamata marayu su dinga yi shi maraya ya zama yana da wani yunkuri da ƙoƙari an yas'a li talabi ma'adil umur yayi aiki tukuru wajen neman abubuwa masu daraja kada ce saboda shi maraya ne ba zai samu ya zama mutum madaukaki ba a'a ya ta ƙoƙari in yi wannan ƙoƙarin Allah zai tarfa garinsa nono shi ma zai zama babban mutum a cikin al'ummarsa. Wala yuq'iduhu yutmuhu an al'amali was sa'i li bulughi asma ahdafi fi hayatihi kada wannan maraicin ya zama ya dankwafar da shi ya zaunar da shi ya kawar da shi ga barin yin aiki da ƙoƙari domin cimma mafi girma mafi darajan burace-burace da yake shi na rayuwarsa bal ya'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lah domin dukkanin mutane ababen sauƙaƙewa ne ga abin da aka hance su domin sa khamisan al-khamisa sai na biyar anna fi dhalika حظا وتشجيعا لأمة هذه لأمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على تكريم اليتيم أتكون ونن قصة لمكرن تا جماعة أقوي قطعي تروى جذاب روى جكرف فاوى جونن الأمة نونن النبي وجنجر ما مرايو وإعانته لتيمقنسا تيمقنسا wa i'alatihi da kuma sanya shi a cikin dangi kada ya zama